بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata hudu ga watan rajab ijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal الرد عليه القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اعتديت تعريف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيادا الخير مبا من تابا مالin yana mana bayani dangane da maida ma wannan ɗan shi'a da martani da yake cewa wai ai sahabbai ne suka yi saɓani saɓaninsu ya haifar da ƙungiyoyi da ra'ayoyi da rarrabuwan kan musulmi a ko'ina a sassanin duniya mala ya ce wannan ba gaskiya ba ne sahabbai saɓanin da suka yi saɓani ne abin da ya shafi fassara ba wai saɓani na gaba da karo da abubuwan da ya ambata ba wannan ba gaskiya ba ne bayanai sun gabata a karatukan baya baki da to kuma mala ya kawo mana hatta nasoshi da suka zo daga manya-manyan limaman musulunci da ke yaban irin wannan saɓani na fassara da sabai suka yi cinda alheri ne ba abin da ya haifar na rabuwan kai allah maɗaukin sarki ya shiryar dum wa ƙala shekul islam ibn taimiyya rahimahullah nan ne ko? shehun musulunci ibn taimiyya ya ce walihaza kana ba'adul ulama ya ƙulu da irin wannan abin da malamai suka rika faɗi dangane da sahabbai aka samu wanda daga cikin malamai ya ce ijma'uhum hujjatun qati'a ijma'in sahabbai hujja ne kai tsaye waktilafuhum rahmatun wasi'a sannan kuma in sahabbai suka yi saɓani to wannan rahama ce mai yalwa wa kana umar bin abdulaziz ya kol wannan yasa aka samu umar dan abdulaziz yake cewa ma yasirru ne anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yahtalifu yace ba zan ji daɗi ba a ce wai sahabbai ba su yi saɓani ba ma li'annahum idha ijtama'u ala qawlin domin duk sanda aka samu sahabbai sun hada kan wani fatawa wani zance kwaya daya fa khalafahum rajulun sai wani ya saba ma wannan maganan nasu kana dallan wannan mutum ya zama batacce wa idha ikhtalafu in ko sabani suka yi fa akhadha rajulun bi qawli hadha sai wani ya fatawa da maganan ɗaya daga cikin su wa rajulun bi kauli hadha wani kuma ya ɗauki maganan wani daga cikinsu kanal amru fi sa'atin wannan akwai yalwa a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma muddin sabe suka yi ijimai akan wani magana kwaya ɗaya ka sake ka saba musu ka sabo makanka matsala to amma wannan sabanin da suka yi sai ya haifar mutane alkhairi kuma karanta majmu'ul fatawa a juz'i na 30 shafi na tamanin daidai Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, Fa'aƙawali ha'ula ya imma kun ga waɗannan fatoyi na waɗannan limamai, ta dullu dilalatan zahiratan yana nuni a kan hujja ne ƙarara, ala an naktilafa sahaba radiyallahu anhum saɓanin sahabbai filistihad, saɓani ne na ijtihadi na ƙoƙarin fiffito da hukunci don a ɗora al'umma a kan abin da yake daidai. Lam yufdi ila mafsadatin fiddini, saɓanin bai kai zuwa ga wani ɓanna koya yake a cikin addini ba. au kana sababan fi tafarriqil muslimina kuma bai sabbaba rabuwan kan musulmi ba wa nash'atil firqil mubtadi'a fil islam kuma bai haifar da ƙungiyoyi na 'yan bid'a a cikin musulunci kamar yadda wannan ɗan bid'an tijjani as-samawi yake riyawa ba ala madda hadhar rafidi irin yadda wannan ɗan shi'a yake riyawa id law adda ikhtilafuhum ila hadha mala yace da sabanin su ya kai ga haka au aqalla minhu bi kathirin kuma abin ya yi nesan nesan matuƙa bai kai yadda ake zato ba, fa kaifa yafrahu bi khilafihim ta yaya za a samu waɗannan limamai suna alfahari da saɓaninsu, wala ya hazuna laho halin kibar kuma a samu waɗannan manyan limamai ba su yi fushi sun yi baƙin ciki da saɓanin ba, wahum ahalal gairati alal dini kuma waɗannan limamai suna daga waɗanda suke ma addinin musulunci kishi wan nishi lil muslimina da kuma gabatar da nasiha dangane da tausaya ma al'umman musulmi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko su waɗannan bayan Allah na kwarai da suka yi wannan yaban arziki dangane da sabanin da sahabbai suka yi wannan sabani sai aka kalli ashe sabani ne na ijtihadi a bangaren fiqihu ba inda suke sabani a duniyan aqida shi yasa hatta da suke rikici tsakanin Ali da Muawiya aqidansu ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma suna bin junansa sallah suna yaban juna suna ba juna uzuri ba wanda ya ba da labarin wani abu mummuna a tsakaninsa kaf har zuwa yanzu Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa idza thabata haza to idan wannan aka lura ya tabbata tsab fa'alam ayyuhal qari' ya kai mai karatu ka sani, anna hadhihi al-firaqil mubtadi'a waɗannan ƙungiyoyi da ake ganin su a yau a musulunci na bid'a ala kathratiha duk da yawan su waqtilafi masharibiha da kuma yanda tsatsan asalin kafas ya taso la tarji'u bihamdillahi fi aslin godiya ta tabbata ga Allah ba wata ƙungiya daga cikinsu wanda asalinta nash'atiha tun daga sanda ta taso li ahadin min sahaba babu wanda take dangantuwa zuwa ga wani fatawa ko aiki ko kafawa daga cikin sahabbai ba sahabin da ya kafa rafida ba sahabin da ya kafa khawarij ba sahabin da ya kafa qadariya ko mu'tazila ko jahmiya ko murji'a ko jabariya ko ash'ariya ko matridiya da sauran batattun nan da wasu ma da yawan gaske babu sahabin da ya zama sanadiyyan shi ne waɗannan ƙungiyoyi suka kafu malice muna godiya ga Allah akan haka to shine sai mala ya ce wala tastanidu fi bid'iha sannan ba sa dogaro akan bid'an su liqauli wahidin minhum suna dogaro akan wai maganan wanda daga cikin sahabbai babu wa in kana ba'du hadhihi al-firaqi ko da yake an samu wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na bid'o'i tadda'i lintisabi li ba'dihim suna da'awan dangantuwa zuwa ga wani daga cikin sahabbai kan tisabin rafida li ali radiyallahu anhu kamar yadda 'yan shiya suke ƙaryan dangantuwa zuwa ga sayyidina ali wa abina'ihi da 'ya'yan sayyidina ali illa anna hadha ghairu sahihin malai ce sai dai wannan bai tabbata ba fa aliyun wa abna'uhu radiyallahu anhum kaga sayyidina ali da shi da 'ya'yan shi bari'una minhum sun yi bara'a ba su ba waɗancan batatu wa min aqidatihim kuma ba su ba aqidun waɗannan batatu kama taqaddama naqal aqwalihim fi zalika kaman yanda ya gabata a baya da aka ba da labarin maganganun ahalal baiti akan zargin 'yan shi'a da suke yi jama'a kun tuna wannan ku ba su da alaƙa da su a kusa ko a nesa kwata-kwata ba hanyarsu ma ɗaya ba. Malu ya ce wa fil haƙiƙa inna amata hazil firƙin mubtadi'a. Malu ya ce haƙiƙanin gaskiya kakaf ɗin waɗannan ƙungiyoyi na ‘yan bida'a inna ma a hadatha ha awwalu man a hadatha ha farkon wanda ya fara ƙirƙiransu imma kuffarun asliyuna ko dai kafirai ‘yan asali’ أو منافقون كوكو منافقي ظاهر النفاق في الأمة wanda munafincinsu ma cikin al'umma a bayyane yake amma ba wani sahabi ko kwaya ɗaya ko dai tsantsan arne ba ma guje su ne aka fara samun sun hasa kwanda ya ƙyanƙyashi waɗancan ‘yan bidoyin ko kuma tsantsagaryen munafiki kun gano wannan da kyau ko amma in ba haka ba ba wata ƙungiya cikin ƙungiyoyin ‘yan bid'a wanda wani mutumin kirki yake da hannu wajen kafata babu ina fatan mun gano wannan da kyau mala yace fal khawarij misali khawarijawa yarji'una fi asli aqidatihim in ka koma can asalin aqidansu wa nasabihim da nasabansu yana tikewa ne ila dhil huwaisara zuwa ga dhul huwaisara alladhi tare da alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya ma annabi rashin kunya da tsiwa fi kasmil ghana'im wajen rabon ganima yawma hunain a ranar da aka yakin hunain faƙala ya ce ya rasulallah i'idil kai manzan Allah ka yi adalci kun gano wannan da kyau ku? kun ji tsiwon da yawan manzan Allah wai manzan Allah ya adalci tun da annabi yake musulunci a maka bai ba annabi ya ce ya adalci ba annabi ya zo yana musulunci a madina har aka zo fa fatahu maka shekara na nawa aka yi fatahu maka shekara ta takwas an shekara takwas annabi na musulunci saurawa shekara ɗaya da watanni ya rasu wai wannan ya komo dare ɗaya wai shi ne zai gaya ma annabi yadda zai da kuɗin musulunci bayan ganiman nan an ce na Allah ne da manzan shi yas'alunaka anil amfali ulil amfalu lillahi war rasuli kun ga wannan da kyau ku Allah ne ke gaya ma annabi yadda zai kasata kuna gane wannan da kyau ku to shi wannan dohuwai sara farkon bala'in da ya tsaye gaban annabi kenan wani munafiki ne da suka dade suna matafiyar manzan Allah zagon ƙasa a ƙarƙashin ƙasa sai Allah maɗaukin sarki ya fallasa asirin shi a sanda wannan abin da ya faru ya faru annabi ya ɗibi dukiya ya ba wasu jama'a wai musuluncin nan kuɗi suka haɗa mu mun gano wannan nake ku an ba wani ba a ba wani ba sai me ina fatan mun gano wannan da kyau ko ma duka da aka kawo sai annabi ya tattara wa mutum ɗaya to sai me ko ma duka da aka kawo sai tara ya ce a je a yi kaza da shi to sai me ma wannan kuɗin ka zo nema ku to shine musiban ka zai taso a kansu amma in dama addini ka zo yi dama ba kuɗin ke gabanka ba yi ma annabi wancan tsiwar shi yasa dan kana jagoranci na al'umma a yau don wani ya maka tsiwa irin wannan sai ka natsu shi ma annabi sanda aka yi mai wani tsiwa sai ce an cutar da ɗan uwana Musa da abin da ya fi wannan yi haƙuri ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wai laka kai ko turɗinka wa man ya addilu idan lam a adil yau yanzu wane ne zai yi adalci in ni ɗan saƙon Allah ban yi adalci ba in ji manzan Allah kad khibta wa khasirta kai ko ka taɓe kai ko ka yi asara faƙala umar bin al-khattabi radiyallahu anhu sai sayyidina umar ɗan khattabi sai ce ya rasulallah i'izalni fihi adribu unuqahu annabi ka bani izini in sare mai wuya qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da'ahu rabu da shi fa inna lahu ashaban yana da mabiyan da za su bayyana suna goyon bayan shi, ya haƙiru a hadukum salatahu ma'a salatihim, in ɗaya daga cikinku ya ga sallansu, to sai ya rena tashi, wasu yamahu min siyamihim, in ka ga yadda suke azumi sai ka rena taka, ya ƙara'un al'ur'an, gwanayen karatun al'ur'ani ne, la ya jawizu taraƙiyahum, amma bai wuce maƙoshinsu. yamriquna min al-islami suna barin addinin musulunci put kama yamriqu sahamu min ramiya kaman yanda kibiya ke fita jikin tabba in an cilla ta caka ta fita ina fatan mun gano wannan da kyau ma'ana ba su da alaka da musulunci in ma an samu wata gangara ta alakanta su to suna barin musuluncin put nan da nan shine annabi ya ce cikin gayyansa ne za ga suna kashe musulmi suna rabuwa da kafirai annabi ya lissafo hadisin na da yawan gaske a takaice ka samu littafin fitnatul khawarij eh fikirul khawarij wa shi'a ina fatan mun fara karanta shi a wani lokaci anan fikirul khawarij wa shi'a duk zaka ji waɗannan ruwayoyin baki ɗaya duk ga yanzu kuwa ya tsara ne wannan ruwayan mali ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi min hadisi abi sa'id al-khudri fi kitab istitabat al-murtaddin a babin da ke baya a littafin da ke bayani neman a buƙaci waɗanda suka yarda su tuba a ƙarƙashin babu tarki qatl al-khawarij lit-ta'allufi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan kar a kashe khawarijawa domin kan mutane ya tafi a haɗe mun gano wannan da ke ku khawarijawa ne ana da yaƙinin khawarijawa ne amma fitinin su bai kai ya komo ba to haramun ne kashe su domin kai ya tafi a haɗe domin in wasu suka gane kuna da matsala to matsala ya faru fatawul bari jiz'i na shafi shafi na 390 muslim ma fitar da wannan hadisi a kitabun zakati babu zikr al khawarij wa sifatihim a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ambatan hawarijawa da siffofinsu a jiz'i na biyu shafi na 744 jama'a mun gano wannan da kyau ku to kun ji hawarijawa kun ji mai gidan da ya kafa ƙungiyan shine zuhuwai sara Allah shi kiyaye kaga wannan tsantsagaran wa munafiki ne shine wanda ya kafa wannan tafiya ta hawarijawa dan adawan annabi ne mai ma annabi tsiwa da rashin kunya والرافضة سيئن شيئا بدعا شيئا ترجع في أصل نشأتها أصلا كفوان قنجيا شيئا إلى عبد الله بن سبا اليهودي yana tikewa ne zuwa ga Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi al-Himyari, alladhi huwa awwalu man ibtada ar-rafda shine wanda ya fara ƙirƙiran wannan ƙungiya na 'yan Shi'a. Ya ƙuli Shekul Islam, ibn taimiyya ya ce innal ladibta da'ar rafda wanda ya fara kirkiran shi'anci kana yahudiyan wani ba yahudi ne azharar islama nifaƙan wanda ya zo ya bayyana cewa ya musulunta amma cikin munafinci wa dassa ila juhali da sa'isa ya samu jahilai ya tura masa da sisosi ka kalli shi'a yanzu a ko'ina take suwa suke samu suke tura ma da sisa jahilai ne juhal mun gane wannan da kyau ko sukanul badiya mutanen ƙauye suke bi suke sai su cusa masa abubuwan yaqdahu biha fi aslil iman wannan da sisan nasi yana suka zuwa ga asalin imani kaji inda suka je suka kafa bala'in nasu ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة كنغا شيئانشي to shi ne mafi girman balbalin bala'in da ya shigo ma addini na munafinci da kuma zindiƙanci. Karanta majmu'ul fatawa a mujalladi na hudu, shafi na ɗari hudu da ishirin da takwas Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce wa haza amurin muƙarrarun mashhurun inda ulama'il Islam, wannan al'amari da ke tabbatar da cewa shi an ci abdullahi ɗan saba al-yahudi shi ne wanda ya fara ƙirƙiran shi duk malaman musulunci sun san wannan mutawatirun anhum kuma sun yi bayani da ya zo ta hanyoyi birjik da ya tabbata daga gare su fi kutubihim a cikin littattafan manya-manyan malaman musulunci wa qad tarafa bi haza kibaru mu'arrikhir rafida an samu manya-manyan malaman tarihin shi'a su ma sun yadda da wannan cewa wanda ya kafa addinin nasa a farko shine Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi wa muhaqqiqihim da kuma manyan malaman su masu tahqiqi dukkanin sun tabbatar da wannan maganar yaqulu kashi an Abdullahi ibn Saba kashi yace Abdullahi ɗan Saba ya ce wa kana awwala man azhara al-qawla bi fardi imamati Ali farkon wanda ya fara da'awan cewa wai sayyidina Ali shine khalifa wa azhara al-bara'ata min a'da'ihi kuma ya bayyana zagin waɗanda aka raɗa ma suna wai cewa su maƙiya Ali ne yace ai masa bara'a wa kashafa mukhalifihi kuma ya tona asiri da zagi da ɓatanci ga duk wanda ba su yadda Ali ya zama khalifa ba wa akfarahum kuma ya kafirta su suka ce shine abla dan saba al-yahudi malaman shi'a ne suka faɗi wannan famin huna qala man khalafa shi'a to daga nan ne waɗanda ba 'yan shi'a ba suka ce asalu tashayyi war rafdi ma'khuzun min al-yahudiyya asalin shi'anci da zagin sahabbai addini ne wanda yake da asali zuwa ga Abdullahi dan Saba al-Yahudi ka karanta littafin Rijalul Kashi shafi na 71 wani kasurgumin dan shi'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa waɗannan da suke zanga-zangan iskan baƙaƙen jahilai ne ba san waɗannan abubuwan ba in ka aje mai rijalar kashin gashi zai rasa ta gaba zai fara ko ta baya saboda zindiki ne waƙe-waƙe kawai ka koya mashi Mala ya ce, wa ƙarna ƙala hadhan nassi kibaru ulama ihimul mashhurina an samu da yawa daga cikin manya-manyan mashahuran malamansu sun tabbatar da wannan bayani kal ash'arul ƙummi, kamar ɗaya daga cikin malamansu mai suna ash'arul ƙummi a cikin littafin shi mai suna maqalat wal firaq a shafi na 21 zuwa shafi na 22 wannan bakhti a littafin shi mai suna Firaku Shi'a a shafi na 22 da Almamikani a littafin Tanqihul Maqal a juz'i na biyu shafi na 184 duk waɗannan 'yan shi'a ne kaji littattafai da shafi sun tabbatar da cewa addinin na shi'anci ɗan saba al-yahudi shine wanda ya fara ƙirƙirar shi wa ammal qadariya amma su ko qadariya fa awwalu man azhara maqalatahum farkon wanda aka fara jin maganganu irin na kadariya a bakin shi wata kallama bil qadar wanda ya fara magana da kadariyanci rajulun nasraniyun wani kirista ne yusamma yusin wanda ake kiran shi da susin susin rawal ajuri wallala ka'i anil auza'i qala al'imamu abubakar ibn al'ajuri da al'imamun lalaka'i suka ce auza'i ya ce auwalu man na taka bilkadar farkon wanda aka fara jin karatun ƙadariyanci a bakin shi rajulun min ahalal iraq wani mutum ne ɗan iraki yuqalu lahu susin wanda ake ce mai susin kana nasraniyan kirista ne fa aslama ya zo ya ce ya musulunta sun mata nasara sannan ya koma kiristanci fa akhadha anhum ma'abadul juhani sai aka samu wani ma'abadul juhani ya je karatu a wajen shi daga nan kuma wa akhadha ghailan an ma'abadin shi kuma ghailan sai je ya koyi karatu a wajen ma'abad to wannan ma'abad shine wanda ya fasa kwan amma kaji malamin shi gailan ne shi kuma gailan malamin shi sosin ne shi kuma kirista ne ka gaya man yadda za a abin gari tsakanin ƙadariya da rafidanci wancan ba yahudi wannan kirista su ne suka kafa addinin su kuma waɗannan guda biyun su suka haɗu suka ƙyanƙyashewa eh mu'tazila su uku suka haɗu ƙadariya rafida khawarij ɗaya munafiki ɗaya ba yahudi ɗaya kirista sai suka haɗu suka ƙyanƙyashe mutazila ƙyanƙyashe jahamiya ina fatan mun gano wannan da kyau a cikin waɗannan ne aka dinga tarfato sauran aƙidin 'yan bid'a duka wannan bayani ma ce karanta littafin a shari'a na al-imam al-ajuri a shafi na 243 da sharhu usul li'tika da ahlus sunna na allalaka'i a mujalladi na hudu shafi na 750 wa ammal jahamiyya mala yace amma su kuma jahamiyya mala yace faman subatun lil jaham ibn safwan su ana danganta zuwa ga jamu dan safwan awwal man ashhara al qawla bi ta'til sifat shine farkon wanda yafi shahara da kore ma Allah siffofi baki daya wal jaham shi jiham a kada maƙalatahu anil ja'ad ibn dirham ya koyi wannan aƙida nashi ne daga ja'ad ɗan dirham shi ba ja'ad ɗan dirham ɗin nan sarkin musulmi kusheri shine wanda ya kama shi ranar sallah a masallacin idi ya ce jama'a allah maɗaukin sarki bai hore man ragon layya ba bana amma zan yi da wannan sai ya kamo shi kanan ya cafo shi ya ce sai dai wannan arnan shi zan yi laye da shi aka danne shi a masallacin idi saboda zandaka aka yanka shi to shine malamin jihamu ɗan safwan kun gano wannan da kyau ko wa akhadha al ja'adu an talut shi kuma ja'ad ya koyo addinin ne daga talut ibnu ukht labid ibn al asam da ne na yar uwan labid dan asam wa akhadha talut shi kuma talut ya koyo karatun ne min labid ibn al asam al yahudi daga labid dan asam ba yahude as-sahir bokan nan alladhi sahara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya annabi tsafi zakara hadha shaykhul islam ibnu taymiya wa ibnu kathir rahimahumullah ibnu taymiya da ibnu kathir duk sun yi bayanin wannan ka duba littafin majmu'ul fatawa na shaykhul islam ibnu taymiya a mujalladi na biyar shafi na 20 karanta littafin albidaya wa nihaya na ibnu kathir a juz'i na tara shafi na 364 jama'a kun ji addinin daga ba yahudi zuwa gaba Yahudi, a gangaro Kirista sai kasur gumin munafiki. Gaba ɗaya wannan su ne fa suka haifar da waɗannan ƙungiyoyin, da wannan arnan tijjani a samawi yake cawai sahabai ne suka ƙirƙiri waɗannan. Abdullah ɗan saba sahabi ne, ɗaluta sahabi ne, koko susin sahabi ne, zo kuwa sara sahabi ne. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Suna kasa gane waɗannan abubuwan. ba kowa ne ga annabi yake zama sahabi bayan zaka ce ma Abdullahi dan Ubay dan Salul sahabi ai ka'idan sahabi shine mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'minan bihi ai munafiki bai imani da annabi ba saboda su ɗan idza laqul ladina amanu qalu amanna ne wa idza khalaw ila shayatinihim qalu innama ina fatan mun gano wannan da kyau su haka suke ba su imani ba kuma za a shi ai abla ɗan so ba sahabi ne sai ka ce a gidan wa ya zama sahabi zindiki ne mina zanadika ɗan uwanku ne addininku ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ammal falasifa mala ya ce amma su falasifa in ka je ka bincike waɗannan aƙidu na waɗannan batantu kaf za ka samu suna ɗibo addininsu daga falasifa fa akhadhu falsafata an falasifatu yunan su duk wannan falsafanci da ake a yau an ɗauko shi ne daga falsafancin mutanen greek bal an sharrihim mare ce ai kwamandan ma wannan falsafanci a duniya kaf wa huwa aristo shine wani zindiki arne mai suna aristo shi ne kwamandan falsafanci a duniya baki ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau kawala bunul ƙayyim mu da larabci muke karanta ina fatan mun gano wannan da kyau ba za a faɗi sunan nashi da kuke so a faɗi ba aristo haka laraba suke faɗi wani arne ne fa ‘yan boko yan sai ga kawai suna ta menene ta bajjiji ai aristo ya faɗi sai ga ce wani annabi kafiri ne fa wai wani ɗan fafutuka ne ina fatan mun gano wannan da kyau za ka zo ka ci su sun bar addinin annabawa ne kun gano wannan da kyau ko su ko ba su ga addinin kafirai ba sai suka tsaya a tsakiya haka suke qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace al-falasifatu la takhtassu bi ummatin min al-umam falsafawa ba wai za ka ce suna cikin wasu al'umma ne ba sa cikin wasu al'umma ba a kowane al'umma akwai su bal hum mawjudu na fi sa'ir al'umma kowace al'umma sa da falsafa ba masu falsafansu wa in kana al inda nas ma ce ko da yake waɗanda suka fa shahara cikin mutane alladina atannu bi hikayati maqalatihim wanda ake bada labarin sun ɗauko falsafansu ne hum falasifatul yunan su ne masu falsafan greek gano wannan da kyau ko karanta littafin ighasatul afan a juz'i na biyu shafi na 260 wanda zamu zo zamu tattauna maganganu a kansa a cikin karatun littafin igasa da muke yi dalla-dalla za a zo a yi magana ba jibki ƙarisan bayani dangane da su sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum